بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu fatir karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha hudu bayanai da allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da cancantarsa wajen kira wajen roƙo koma bayan waninsa allah ce duk wadda za ka kira koma bayan allah ba zai iya amsawa ya biya maka bukata ko ya ji ka allah ce ba zai biya bukata duk ƙanƙantan abin da kake bukata Allah ya ce Allah ne kaɗai mai iya biyan bukata imaninka da Allah ya zama haka ya zama wannan ita ce aƙidarka Allah kaɗai ake bauta ba wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah Allah kaɗai ake bauta jama'a mafi girman hakkin Allah a kanmu shine mu kaɗaita shi da bauta dukanmu muna son aljanna dukanmu ba mu so mu shiga wuta mun yi imani ne saboda mu samu tsira duniya da lahira mun yi imani ne saboda Allah ya tsare mu daga azabar lahira idan mutum ya fada cikin shirka ya fada cikin azaba tsare imaninka shine samun rahamarka duniya shine samun rahamarka lahira tsare imaninka shine kare kanka daga azabar Allah mafi girman hakki da ke kanka shine hakkin Allah mafi girman hakkin Allah a kanka shine ka kadaita shi da bauta karka bar shirka ya shiga cikin al'amuranka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka roka ka roki Allah in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah jama'a mun fahimta Allah ya ce wadda za ka kira ba Allah ba wadda za ka kira ba Allah ba matsalar farko Allah ya ce ba zai ji ka ba idan ya ji ka kuma ba zai iya biya maka bukata ba sannan ranar alkiyama kuma za ka tashi a cikin wadda suka yi asara idan ka rike Allah kuma ka samu komai in ka rike Allah ka samu duniyarka ka samu lahirarka ka samu aljannarka Allah ya samu dace to yau za mu tashi farkon aya ta goma sha biyar Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane ba mu ba kenan Allah ya ce an tumul fuqara'u ilallah ku ne mabukata a wajen Allah wallahu huwal gani Allah shi wadatacce ne cikar wadata da ba ta da bukata ta kowace fiska ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane wannan kiran akwai wadda bai shiga ciki ba ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah ku dinnan mabukata ne a wajen Allah akwai wadda zai ce shi bai da bukatan komai a wajen Allah wallahu huwal ganiyu shi kuma Allah shine wadatacce mai cikar wadata Allah ba shi da bukata ta kowace fiska ba ta da bukata ba shi da bukata duk kankantar bukata Allah ba shi da bukata a gunka idan ka ji ya ce ka taimaki addini ka taimaki addini ne don ka taimaki kanka idan an ce ka yi aikin alkhairi ka yi aikin alkhairi ne don ka yi aikin alkhairin zai amfana haka shi Allah yake wannan addini da kaga an tsaya ana kiran mutane su yi addini su rike addini su yi imani ana kiransu ne don a taimake su ba don in sun yi addini zai amfani Allah ba jama'a mun fahimta? duk abin da ka yi duk abin da ka yi mai jan baki yana jawo kansa ne mai fassarawa yana fassarawa kanshi ne liman yana ma kansa limanci ne ladan wa kansa yake yi wa ko mala'ika jibril biyayyan da yake yi wa Allah wa kansa yake yi ba yana yi ne don ya amfani Allah ba jama'a mun fahimta kasan wani idan aka hada shi da Allah sai ya shi ba aikin Allah yake ba dama ba mai ma Allah aiki wadda kaga yana yin shi ma wa kansa yake yi wa in ka dena kuma Allah ba zai cutu da denawanka ba akwai wannan hadisul qudusi hadisin Abu Zar da Allah ya bayyanar da isansa da wadatuwarsa ga barin bayinsa ya ibadi Allah ya ce ya ku bayina ba mu ba kenan inni haramtu zulma ala nafsi Allah ya ce na haramta ma kaina zalunci shi Allah ya yi doka ma kansa ba zai cuci kowa ba wala ya zlimu rabbuka ahada Allah ya ce ba zan zalunci kowa ba waja'altuhu bainakum muharraman sai kuma na sanya shi a tsakaninku inji Allah ya zama haramtaccen abu sai ce fala ta zalamu kar sashin ku ya zalunci sashi in dai kana so rayuwa ta zo maka daidai ka kiyayi shiga hakkin bayin Allah ka kiyayi shiga hakkin bayin Allah ka kame hannunka daga mutuncin mutane ka kame hannunka daga dukiyar mutane ka kame hannunka daga jinanen mutane falata zalamu Allah ce kar sashin ku ya zalunci sashi sai ce ya ibadi ya ku bayina kullukum dallun illa man hadaitu Allah ya ce duka a bace kuke ba ku da alkibla ba ku da tafarki illa man hadaitu Allah ya ce sai wadda na shiryas da shi fasta haduni Allah ya ce ku nemi shiryata a hadikum in shiryas da ku akwai wani mai shiryarwa bayan Allah ya ibadi ya ce ya ku bayina kullukum ja'i'un dukkan ku manyan wata ne ba wadda ya isa ya ciyar da kansa illa man at'amtuhu Allah ce sai wanda na ciyar da shi fastat'imuni Allah ce ku nemi ciyarwa a gona ut'imkum Allah ce in ciyar da ku wa huwa yut'imu wala yut'a duk wanda kaga ya sa loma a bakin sa Allah ce ni na bashi Allah ce ni kuma ba mai bani Allah ce ku nemi abinci a gona ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku ya ibadi yace ya ku bayina kullukum arin dukkanku kuna cikin tsiraici ba wadda ya isa ya ma kansa sutura ya rufe tsiraicinsa illa man ka sautuhu Allah ce sai wadda na tufatar da shi fastaksuni Allah ce ku nemi tufatarwa a gona aksukum muku sutura ya ibadi ya ce ya ku bayina yanzu waɗannan gaɓoɓi da muka ambata a ya nuna komai a hannunsa yake shirya a hannunsa yake abinci a hannunsa yake abin sha a hannunsa yake komai a hannunsa yake akwai wani abu da aka rage a hannun mai angonku babu malam idan ka fahimci waye Allah in ka fahimci waye Allah wallahi a lokacin zaka yantu a lokacin wallahi zaka yantu an tsara mana addini ne saboda mu zan bayi masu yanci ubangijinmu kawai shine Allah ba za mu ɗauki alloli biyu ba ba za mu ɗauki abin bauta guda biyu ba ya ibadi yace ya ku bayina innakum tuqti'una bil-laili wan-nahar Allah yace kuna laifi dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'a Allah yace ni kuma ina yafe laifi baki ɗayansa fastaghfiruni ku nemi gafara ta aghfir lakum na gafarta muku akwai mai yafewa bayan Allah ai malam in na tuna mai yafe laifi kawai Allah har sai na ji wani santi-santi malam a ce eh a ce laifin da za ka yi shi ne kawai zai yafe ba sai an ce wani ya sa hannu ba akwai rahama a ciki ko babu akwai yanzu ka duba kawai idan kana neman aiki ko kana neman admission ko kana nema da yake wani ne aka danka a hannunsa zai baka shine sababin ya bakan kaga wahalan da ake sha haka ne amma wannan Allah ya ce in ka shiga daki ka ce ka tuba in tubar ta gaskiya ne sai ya ce ya yafe abinda ka yin a filin kiyama ma ba za a tada maganan ba akwai daɗi ko ba daɗi akwai daɗi innakum tuqti'una bil laili wan nahar Allah ce kuna mun laifi dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma ina gafarta laifi baki ɗayansa fastaghfiruni ku nemi gafarata aghfir lakum Allah ce zan gafarta muku ya ibadi sai ce ya ku bayina innakum lan tablugu naf'i fatanfa'uni walan tablugu durri fatadurruni yace ba za ku taba kai matakin da za ku amfane ni ba balle ku amfane ni walan tablugu durri sannan ba za ku kai matakin da za ku cutar da ni ba fatadurruni balle ku cutar da ni jama'a muna ji ba wani position wadda in ka kai wannan matakin za ka iya cutar da Allah matakin ma babu Allah ce balle ka cutar da ni kuma ba wani mataki da za ka kai yanzu a ce za ka iya amfanar da Allah cutar da Allah Allah ce balle ka cutar da shi ba kuma matakin da za ka iya kaiwa ka amfanar da shi balle ka amfanar da shi yanzu wannan akwai wani wadda ya isa ya siffanta da haka a duniya? babu ko shi waye yana bukatar likita likita yana bukatar mai gini mai gini yana bukatar mai sai da abinci dukansu suna bukatar matan aure da su da matan suna bukatar yaya Allah ya ce ni bani bukatar komi Allah ya ce bani bukatar komi innakum lan tablughu naf'i ba za ku kai matsayin da za ku amfane ni ba fatanfa'uni balle ku amfane ni walan tablughu darri ba za ku kai matakin da za ku cutar da ni ba fata durruni balle ku cutar da ni ya ibadi ya ce ya ku bayina lau anna awwalakum wa akirakum wa insakum wa jinnakum inda na farkonku zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku a ɗauko lissafi tun daga kan annabi adam a ta da kowa har zuwa kan jariri na ƙarshe wadda shi daga haihuwarsa sai tashin alkiyama mutane da aljanu na farko zuwa na ƙarshe mun gane ya ibadi ya ku bayina lau anna awwalakum wa akirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum Allah ce ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikin ku a duba tun daga kan annabi adam har zuwa ƙarshen duniya mutane da aljanu wa ya fi kowa tsoron allah to ku zama kaman shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana akshakum wa atqakum lillah annabi ya ce na fi ku tsoron allah na fi ku bin allah sau da ƙafa a ce kowa tsoron allansa da bin allansa kamar manzan allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma za da zalika fi mulki shay'a Allah ya ce hakan ba zai ƙara mun komai a mulki na ba iko na gudanarwa na Allah ce ba zan daɗu da komai ba don duka kuna yi na Allah ce ba zan ƙaru ba kai yasa eh eh ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akirakum wa insakum wa jinnakum da na farkonku zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum za ku daidaita akan zuciyar mafi fajircin cikinku a dubi duk duniya wa fi kowa rashin arziki a ce fir'auna ko shedan ko abu jahalin a zaɓi duk wanda ya fi kowa rashin arziki tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya mutane da aljanu a ce kowa haka yake fajiri Allah ya ce ma na ƙasa zalika min mulki shi'a Allah ya ce ba zai rage ni da komai a iko na ba don Allah malam akwai wanda ya isa yi wannan furucin bayan Allah haka al'amarin Allah yake duk yadda kaga mutum yana tilawan ƙur'ani wa kansa yake yi wa ba zai ƙari Allah da komai ba ya ibadi ya ce ya ku bayina lau anna awwalakum wa akirakum wa insakum wa jinnakum inda na farkonku zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku ƙamu fi sa'idin wahidin za su je su tsaya a wata farfajiya ɗaya a share wani fili sai a tada duniya duka tun daga kan annabi adam har ƙarshen duniya mutane da aljanu a haɗa su a wannan filin fasa'aluni kowa na ba shi dama ya roƙe ni abin da yake so fa'a'aƙaitu kulla insanin mas'alatahu kuma kowane mutum na ba shi abin da yake ya roƙe ni ma na ƙasa zalika mimma indi Allah ce abin da yake gona ba zai rago ba in za ko da ya sa masallacin ne ya tara mace ko ya gaya mishi abin da yake so ustaz kai kadai ma da ka karar da abin da yake da shi haka ne kai kadai za ka karar da abin da yake da shi Allah ya ce inda za a ta da duniya duka tun daga farkonta har ta, a tara mutane a goguda kowa na bashi dama ya faɗi me yake so in ya faɗa na bashi Allah ya ce abin da ke guna ba zai ragu ba ba fa zai kare ba ba zai ragu ba ba zai ragu ba eh illa idza ma naqas zalika min mimma indi illa kama yanqusul mikyatu idza udkila al-bahr sai dai in allura in aka tsoma ta a teku aka cire akwai abin da za ta rage a teku to wannan ma misali ne don Allah kai da kake da wannan kai da kake da wannan ka sake ka je ka kama gaibu gaibu mana eh wata mata tana da wani malami ta je ba ta taimako na farin jini yadda za ta yi mamaya to ke ga yasa ba zawara a gida haka ɗaya ma to shi yana da abin mallakewan ai in dai har yana da wa'annan abubuwan to ku kalli kannansa da 'ya'yansa da gwaggwaninsa a gari su sun mallaki mazajensu ga 'yarsa tana fama a gidan miji ke don rashin hankali kice je mallake miki mijinki za a yi ne ba duniyan ba lahira me za a yi tsafi za a yi harka ce ta aljanu da tsafe-tsafe jama'a mun fahimta? antumul fuqara'u ila Allah Allah ce ku ne mabukata abun Allah wallahu huwal ganiyu Allah shine wadatacce sakakkiyar wadata wadda ba ta da bukata ta kowace fiska alhamid kuma abin yabo in ka ji daɗi kawai ko ka buɗi baki ka faɗa ko kar ka faɗa jinjina ne ma Allah domin jin daɗin ba ta inda za ka same shi sai in Allah ne kawo shi haka ne haka ne wani ne kawai ya maka addu'a ya ce Allah ya maka albarka to shi fa da ya maka addu'an Allah ne ya yi shi Allah ya taimake ka ko bai taimake ka ya taimake ka in ya sha Allah ya ce in ya so in ya ga dama yuzhibukum sai ya tafiyar da ku duka ya kashe ku wa ya ati bi kalkin jadid ya zo da sabuwar halitta eh wa yastaklif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akarin Allah ce in na ga dama duka sai in kashe kowa ya tafi ba haka aka ma mutanen annabi nuhu ba shi yasa annabi hudu da yazo sai yake gaya wa mutanensa waskuru izja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin وإذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون annabi hudu yake gaya wa mutanensa waskuru izja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin ku tuna yadda Allah ya kawo ku duniya bayan ya tafiyar da mutanen annabi nuhu za a je kotun koli ne ba inda za a je su ma annabi salihu da ya zo bayan an kashe adawa ya ce musu waskuru izja'alakum khulafa'a min ba'di adin لكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين su ma ya ce musu wafkuru izja alakun kulafa a min ba'adi adin ku tuna yadda Allah ya sa ku mamaya a bayan ƙasa bayan ya kawar da mutanen annabi hud adawa jama'a mun fahimta su ma samudawa raƙumar annabi salihu su suka nemi wannan mu'ujiza aka fitar musu da raƙumar annabi salihu sai suka je suna mitin za a kashe ta za a kashe ta za a kashe ta a kashe ta a kashe annabi salihu Eh, waɗansu mafiyas aka samu a alƙaryar annabi salihu su tara وكان سلمان Eh, su tara
يفسدون في الأرض ولا يصلحون Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahatin a cikin alƙaryar annabi salihu akwai waɗansu miyagu Allah ya ce su su tara ai ka san kowace ƙasa haka ne akwai ainihin irin waɗannan miyagun wad- sai yadda suke so a yi da'i kowace jiha haka ne suna nan in ana so a canza wani fasali a cikin dare za a je a yi mitin wannan yan group din in suka yi mitin to shikenan sai dai ku ga ana aiwatar da abubuwa eh to su ma su su tara suka je suka zauna suka shirya kashe annabi salihu da raƙumarsa annabi salihu ya ja kunnensu ya ce musu raƙuman nan raƙumar Allah ce raƙuman nan raƙumar Allah ne fakala lahum rasulullahi na lahi wa suqiyaha ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ya ja kunnensu ya ce musu wallahi ku kiyayi wannan raƙumar fakazzabuhu fa aka ruha Allah ya ce suka karyata shi suka soke ta suka kashe shi suka kashe ta Allah ya ce fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwa ake daga jin fadamdama ko ba eh eh, eh Allah ya ce sai aka yi lukude a kansu aka kuma daidaita azabar a kansu ƙarshe kuma sai ya ce wala ya kafu uqubaha Allah ya ce kuma bayi tsoron me zai biyo baya yanzu in za a yi zaɓe ba haka kuke baza jami'an tsaro a gari ba saboda kuna tsoron me zai biyo baya Allah ya ce shi kuma ba ba bayi tsoron me zai biyo baya babanka ya mutu ba sai da kai hakuri ba akwai abin da zai biyo baya ne kuma babu tsoro kowa haka zai faɗa eh Allah ya saukar mai da ajalinsa kun yadda Allah ne kuma ba abin da za ku yi Allah ya ce to wala ya kafa uku ba Allah ya ce shi bai tsoron me zai biyo baya eh haba mal malan kai da kake da Allah kai da kake da Allah ka bari kawai ana wahalar da kai a banza a wofi eh kai da kake da Allah Allah ya datar da mu in ya sha in Allah ya so yuzhibukum zai tafiyar da ku ma'ana ya halakar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid sai ya zo da sabuwar halitta wa ma zalika ala Allah bi aziz hakan kuma ba mai wahala bane a wajen Allah ba zai gagare Allah ba ko zai gagare shi ba zai gagare shi ba to sai Allah ya ce ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها ربهم الله أكبر.
بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير Allah ya ce wala ta ziru wa ziratun wizira ukura wata rai da ta yi laifi aka ɗora mata kayan laifinta Allah ya ce to ba za ta ɗauki kuma laifin waninta ba kowa shi zai ɗauka yansa abinda ka aikata kai za ka ɗauka yanka abinda wancan ya aikata shi zai ɗauka yansa wala ta ziru wa ziratun wizira ukura wata rai ba ta ɗaukan kayan laifin wata rai wani baya rage ma wani uba bayi ɗauka ma ɗansa ɗa bayi ɗauka wa mahaifinsa mahaifiya ba ta ɗauka ma 'ya'yanta wala ta ziru wa ziratun wizira ukura duk wanda ya je gaban Allah da laifuffukansa zai ɗauki kayansa Allah ya ce ba zai ɗauki laifin wani ba sai nashi sai dai akwai kamisho ga waɗanda suka ja wasu akan sabon Allah ba za su ɗauki laifin mutanen ba ne amma dai akwai kamisho da za a ware musu nasu na ɗora waɗannan akan ɓarna jama'a mun gane wakalar lazina kafaru lillazina amanu tabi'una ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون فلا يحملن أثقالكم وأثقالا مع أثقالهم أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون Allah ya ce wakalar lazina kafaru lillazina amanu kafirai suna gaya wa muminai irin zolayen nan ittabi'u sabilana suna ce muminai ku zo ku bi hanyar mu ku zo mu yi kafircin mu mu buga duniyar mu wal nahmil qatayakum in an je lahiran za mu dauki laifin ku eh ku zo mu yi abin da muke yi muka ga dama ku biyo hanyar mu mu yi abin da muke yi tare da ku wal na'mil qatayakum za mu dauki laifuffukan ku in an je lahira azabar da za a muku za mu dauka a yi mana a madadin ku Allah ya ce wa ma hum bihamilina min qatayakum min shay'in Allah ya ce ƙarya ne in an je lahirar ba za su dauki laifuffukan su ba komin kankantarsa kowa za su bar shi da kayan shi innahum lakadhibun Allah ce ƙarya suke musu amma sai ya ce wala yahmilunna afqalahum wa afqalam ma'a afqalihim Allah ce za su dauki nasun sannan za su dauki laifin batar da waɗanda suka bi su tare da nasu jama'a mun fahimta wala yahmilunna afqalahum shine laifin su wa afqalam ma'a afqalihim kamishu na waɗanda suka bat- suka suka batar wala yus'aluna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun Allah ce sannan za a tambaye su ranar alkiyama game da kirkiran karerayi da suke yi suna jingina ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nusar da wani abin arziki aikin alkhairi to za a bashi lada kwatankwacin aikin da wadda ya nusar din yayi jama'a mun fahimta wani ne ka nuna mishi yadda ake sallah ka nuna mishi yadda ake aikin alkhairi ka nuna mishi wani abu mai amfani to duk lokacin da ya yi wannan abu mai amfanin ladan da aka bashi annabi ya ce kai ma za a baka hakanan duk wanda ya nuna ma wani mummunan aiki lokacin da ya aikata mummunan aikin duk abin da ya samu na mummunan aikin ba nashi za a raba muku ba a'a nashi yana nan sannan za a baka kwatankwacin abin da ya yi ya samu na mummunan aiki a madadin kai ne ka nuna mishi ko ka koya mishi wannan mummunan aiki shi ne ma'anar liya hamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamah أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون Allah ya ce liyahamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama don su dauki laifuffukan su cikakku a ranar alkiyama wa min audharil ladhina yudillunakum bighairi ilmin da kuma laifuffukan waɗanda suke batar da su ba tare da ilimi ba karka yadda duk abin da yake barna ne karka yadda ka taimaki wani akai wala ta'awanu alal ismi wal udwan karka yadda karka yadda ka taimaki wani akan sabon Allah duk yadda abun yake karka yadda domin in ka je lahira za ka ɗauki nauyin naka laifin sannan ka ɗauki nauyin kamishin wannan da ka ɗora shi akan wannan mummunan aikin jama'a muna fahimta? karka yadda ka ba makaruwa haya inda za ta zauna karka yadda karka yadda ka sayi sigari ka ba ma wani kowa ya saya da kudinsa eh karka yadda in dai baka bar laifi ba to ka takaita makanka kar kuma ka ɗauko na wani duk wanda ka taimake shi akan sabon Allah ko ka nuna mai sabon Allah ko ka nuna mai yadda ake sabon Allah to duk lokacin da ya saba ma Allah kana da kamisho a ciki haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tuqtalu nafsun zulman illa kana alabni adam al-awwal kiflun minha annabi ya ce ba wata rai da za a kashe a bisa zalunci face ɗan annabi adamu na farko wadda ya kashe ɗan uwansa nan annabi ya ce yana da kamisho a cikin wannan kisan kan har ranar alkiyama li'annahu kana awwala man sannal katal annabi ya ce don shi ya fara sunanta kisan kai ba kun tuna kisansa ba wadda ya kashe ɗan uwansa to annabi ya ce har alkiyama ta tsaya duk kisan da kaga ake yi a ƙasan nan dukuran da aka kashe bisa zalunci wancan ɗan annabi adamun yana da kamishonsa a cikin wannan kisa da aka yi inji manzan Allah la tuqtalu nafsun zulman ba wata rai da za a kashe ta ta zalunci haka kawai cin zali babu dalili illa kana alabni adam al'awwal kiflun minha face ɗan annabi adam na farkon nan yana da kamisho a cikin wannan kisan kan li'annahu kana awwala man sanna al-qatl annabi yace don shi ya fara sunnanta kisan kai to haka karka yadda ka je ka bude wani industry yan mata su zo suna taruwa ya zama kai ne sanadiyar tara su yar wani ta zo ta zama yar iska haka ne karka yadda a ce kai ne ka assasa wannan abun yaran mutane za su zo su zama karuwai sanadiyar wannan abun ta je can ta yi harkokinta amma kar a ce da hannunka jama'a mun fahimta sannan waɗannan laifuffuka Allah ya tsare mu kowa a kafaɗarsa a bayansa yake ɗaukan kayansa haka da ka ga dandason kiyama kowa da dakon kayansa in laifin ya kai cikin duniya wallahi ba mai taimakon ka kai za ka ɗauka yanka kada khasirar ladina kazzabu bi liqa Allah hatta idza ja'atuhumul hatta idza ja'atuhumul sa'atu baghtatan يحملون أوزارهم على ظهورهم Allah ya ce kada khasirar ladina kazzabu bi liqa Allah Allah ya ce haƙiƙa sun tabka asara wadda suka karyata haduwa da Allah shi yana ganin haduwa da Allah ba gaskiya bane tashin alkiyama ba gaskiya bane ai in ka kalli yadda muke rayuwa kawai wallahi ka san za a sake haduwa in dai hankalinka lafiyayye ne wallahi ka san za a sake haduwa amma a ce yadda muke rayuwa a Najeriya nan in an mutu kowa ya sha ka ai ka san policing bai yi ba haka ne al'umma ce da take rayuwa gidaje da yawa gidajen al'umma ba a iya yin abinci sau biyu ba sau uku ba a rana mutum ɗaya ya kwashi biliyan 400 na al'ummar ya riƙe kuma ka ce in an mutu an mutu kenan ha ba kai ai da sakel ai da sakin kad kasira alladhina kadzabu bi liqa Allah Allah yace ya tafka asara wadda ya ƙaryata waɗanda suka ƙaryata haduwa da Allah hatta idza ja'atuhum sa'atu bagatatan Allah yace har lokacin da alkiyama za ta zo musu kwatsam qalu sai su ce ya hasaratana ala ma farratna fiha ya nadamar mu kai can mu akan abin da muka yi sakaci a rayuwar duniya da shi wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim Allah ce za su ɗauki laifuffukansu a bayansu ala Allah ya ce ku saurara ku ji sa'a ma ya zirun Allah ya ce ya muna na wannan dako da za su yi ranar alkiyama dakon ya yi muni in ji Allah duk abin da mutum ya aikata a bayansa zai ɗauka ya tabbata a cikin hadisin bukhari hadisin abu huraira abu huraira ya ce kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta yaumin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikinmu ya yi mana huduba wa zakaral gulul annabi ya yi mana wa'azi ya mana bayani akan satan dukiyar gwamnati kudin al'umma wa zakaral gulul annabi ya mana bayani a game da satan dukiyar ganima dukiyar al'umma wa azzamahu annabi ya girmama girman masifar satan dukiyan gwamnati wa azzama amrahu annabi ya girmama al'amarin satan dukiyar gwamnati sun makala sai ce la ulfiyanna ahadakum ya ji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi ala raqabatihi ba'irun lahu rugha annabi ya ce karfa na haɗu da ɗayanku ranan alkiyama da raƙumar sata da ya sata a dukiyar al'umma a kafaɗarsa tana ihu ya ƙulu zai ce ya rasulallah a gifin ya manzon Allah ka taimake ni ka shiga cikin al'amarina ka cece ni fa'akul annabi ya ce zan ce mishi la'amliku laka shai'a annabi zai ce ba abin da zan iya maka ƙad ablagtuka na isar maka tun a duniya annabi ya ce ba na shiga rikicin sata Allah kaɗai ya san irin ceto da annabi zai yi ranar alkiyama annabi ya ce na sanar ma kowa kes in dai sata ne annabi ya ce ba na shiga bare satar kuɗin al'umma annabi ya ce la'ulfiyan na ahadakum ya ji u yau malkiyama annabi ya ce karfa na gamu da ɗayan kuranan alkiyama ala raqabatihi ba'irun lahu ruga yana ɗauke da saniya ko akuya ko raƙuma ko wani dukiya na sata na al'umma ya ƙulu zai ce ya rasulallah a gisni ya manzon Allah ka taimake ni ka shiga cikin al'amarin nan fa'akul annabi ya ce ni kuma zan ce mishi la amliku laka shai'a ba zan iya maka komai akan wannan al'amarinka ba kad ablaktuka dama na isar maka duk rikici in dai na sata ne musamman satan dukiyan al'umma satan dukiyar gwamnati annabi bayan shiga ranar alkiyama annabi ya ce na gaya muku kes na satan dukiyar jama'a annabi ya ce ba na shiga ba na shiga mutum zai je ya tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama ya ce manzon Allah ka shiga cikin wannan abun annabi zai ce ba na shiga cikin rikicin satan dukiyar al'umma eh annabi ya ce ba na shiga idan raƙuma ce annabi mutum ce zai ɗauko ta tana ihu idan akuya ce annabi ya ce zai ɗauko ta tana ihu idan saniya ce annabi ya ce mutum zai ɗauko ta tana ihu idan gidaje ne annabi ya ce mutum zai ɗauko idan motoci ne mutum zai ɗauko in taraktoti ne mutum zai ɗauko in dukiyar ne mutum zai ɗauko zai ɗauka ko bai zai ɗauka ba zai ɗauka annabi ya ce kuma ba zan shiga maganar ba ka saci kudin jama'a don ka gina gidaje don ka shiga motoci ka yi yadda kake so a sata a wajen kwangila a sata a wajen aiki a sata gashi nan iri-iri makaranta ce idan za a yi ta akan naira miliyan hamsin sai an saci miliyan ɗari biyu wajen aikin miliyan hamsin ɗin a rubuta abu kaza a ƙara a rubuta abu kaza a ƙara duk abun da za a yin kuma sace shi za a yi sace shi za a yi ga yadda al'umma suke rayuwa ka leƙa kan kwananmu ka leƙa ka ga yadda ake kokowa a kan kunu yanzu za mu shiga da 'yan agajin nan sai da suka ciro wani da aka danne shi wallahi kunu kawai ake rabawa da dafa duka ga sunan yanzu nan bayan mun yi sallar la'asa wata yarinya dukiyar al'umma dukiyarsun kuma yana hannun wa'yancan abinda za su ci abincin na hannun waɗancan yana wajensu yana wajensu yana wajensu jama'a mun fahimta duk ko gwamnati ta yi abin da ya dace na aiki duk lokacin da kaga wani project da gwamnati ta yi shi aikin da aka yin duk ingancinsa a tunaninka ka dinga sauwara kaman asusun fi sabilillahi aka bi cikin gari a jihar aka tara kuɗi aka yi da kuɗin mutanen jihar aka yi da kuɗin mutanen ƙasan aka yi da kuɗin mutanen local government ɗin aka yi ba fi sabilillahi aka musu ba jama'a mun fahimta haka ne Allah a Qur'ani ya ce wa man yaglul ya ati bima galla yawmal qiyamah Allah ya ce duk wanda ya saci kuɗin jama'a Allah ya ce zai zo da shi ranar alkiyama zai zo da shi ko bai zo ba ya ati bi ma kalla yau alkiyama zai zo da shi zai zo da shi eh dukiya ce ta al'umma dukiya ce ta al'umma dukiya ce ta al'umma dukiya ce ta al'umma a ɗiba a yi abin da aka ga dama da shi su kuma al'ummar ko oho Allah ya samu dace wala taziru waziratun wizra ukura wa in tada'u muthqalatun ila himliha Allah yace inda wadda aka nauyayar da kayan laifinta wadda yayi dakon kayan laifuffukansa zai yi kira ila himliha zuwa ga kayanta da ta dauka na sabon Allah la yuhmal minhu shay'un Allah ce ba wadda zai dauka mata komin kankantan abinda zai dauka mata walau kana za ƙurba ko da kuma ɗan uwa ne na jini jama'a mun fahimta idan aka yi ma wata rai lodi na saɓon Allah lodi na saɓon Allah sai ta nemi ɗauki wannan ran ta nemi tallafi ta nemi taimako wani ɗan uwa ko aboki ko wani makusanci ɗa ko jika mace ko miji akan ya zo ya riƙa mata wani abu kafin a zo inda za a yi hisabi Allah ya ce la yuhmal minhu shay'un ba wanda zai dauka mishi walau kana za qurba ko dan uwa ne na jini kaga kenan wanda ka sauƙaƙa lodin ka wa kanka eh ka sauƙaƙa lodin ka makanka ka sauƙaƙa lodin ka makanka wa in tad'u musqalatun ila himliha rai da aka nauyaya ta da sabon Allah aka mata lodin sabon Allah ta inda za ta yi kira ila himliha zuwa ga kayan saɓon allanta wani ya taimake ta ya ɗauka mata wani abu la yi minhu shay'un ba za a ɗauka mata komai ba walau kana za ƙurba kuma ko da ɗan uwa ne makusanci ko da ɗan uwa ne makusanci ba shi bane yau mai firul mar'u min aki Allah ya ce yau mai firul mar'u min aki ɗan uwa yana gudun ɗan uwansa za ka ga mutum yana gudun wansa yana gudun ƙaninsa wa ummihi wa abihi yana gudun mahaifiyarsa yana gudun mahaifinsa yana gudun matarsa yana gudun 'ya'yansa likullim ri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi Allah ce saboda kowane ɗaya daga cikinsu abin da ya sha kansa a wannan ranar ya sha kansa ba yana ta lissafin babansa ba ne ba yana ta lissafin ‘ya'yansa ba ne ba yana ta lissafin matarsa ba ne Allah ce abin da ya sha kansa shi ne a gabansa e waje ya yi tsanani a yana daga cikin babban abin tsoron da alkiyama take da shi yadda kowa ba ruwansa da kowa ɗin nan
فإذا نفخ في الصور أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون fa'iza nufika fi suri Allah ce da zaran an yi busa a cikin kaho ba tashin alkiyama ba fala an saba bainakum Allah ce ba wata alaka tsakanin su ba wani yaya ba wani baba ba wani kani wala yatasaalun kuma ba wanda zai tambayi wani malam ko a Najeriya ne aka ce ba ruwan kowa da kai ai zaka takura balle a lahira balle a lahira yana daga cikin abin tsoron da lahira take da shi malam ba ruwan kowa da kai kaga wannan ba ruwan kowa da kai din ka zauna kai tunani akan ba ruwan kowa da kai ba ruwan mahaifiyarka da kai ba ruwan mahaifinka ƴaƴanka ba ruwanka da su su ma ba ruwansu da kai matarka ba ruwanta da kai kai ma ba ruwanka da ita ka kalli wannan rayuwa shine ma'anar lan tanfa'akum haka ne ko arhamukum wala auladukum تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير lan tanfa'akum arhamukum zumunci Allah ce ba zai amfane ku ba wala auladukum ƴaƴa ba za su amfane ku ba kowa hidimarsa zai to wannan abun ai abun nazari ne duk anguwanku duk garinku duk duniya ba ruwan kowa da kai duk duniya a ce ba ruwan kowa da kai abun akwai tashin hankali a ce to kaga gwanda kai ka yi ruwa da ayyukan alkhairi eh gwanda ka yi ruwa da ayyukan alkhairi Allah ya ce walau kana za qurba innama tunziru alladhina yakshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus sala iyaka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana gargadan waɗanda suke tsoron ubangijinsu ne tsakaninsu da Allah a cikin zuciyarsu su ne alladhina yakshawna rabbahum bil ghaibi waɗanda suke tsoron Allah a ɓoye a fake a cikin zukatansu tsakaninsu da Allah ba ana yi ne don riya ba ba ana yi ne don a gani ko don neman suna ba innama tunziru alladhina yakshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus sala kana gargadan waɗanda suke tsoron ubangijinsu ne a fake wa aqamus salata kuma suka tsaye da sallah wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi Allah ya ce wanda ya tsarkaka ya tsarkake kansa ya gyara kansa ya zam nagari ya zam mutumin kirki fa inna ma yatazakka li nafsi to yana tsarkaka ne ma kansa jama'a mun fahimta in mutum ya zama mutumin kirki Allah ya ce ya zama ne ma kansa in ahsantum ahsantum li anfusikum
أنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها Allah ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum idan kun kyautata kun yi mutunci kun mutunta Allah ya ce kun mutunta ne ma kanku wa in asatum falaha in kun yi rashin arziki kun munana Allah ya ce nan ma wa kanku in ka ji mutum na ta daddanna ashar Allah ya ce wa kansa zai yi ashar din kai a rubuta ma a littafin ka ne kuma za a zo mishi da ashar ɗinsa ko ba za a zo mishi da shi ba za a zo mishi da shi من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون man amila salihan fali nafsihi wadda ya aikata aiki mai kyau wa kansa wa man asa'a fa alaiha wadda yayi mummuna makansa qad ja'akum basairu min rabbikum
akwai lokaci?
من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ Allah ya ce kad ja'akum basairu min rabbikum haske wayewa basira ya zo muku daga wajen ubangijin shine shari'a kenan alqur'ani da sunna faman abasara falinafsihi Allah ya ce wanda ya bude ido ya gani ya gani makansa wa man amiya wanda ya makance haka ne ko wa man amiya fa alaiha Allah ya ce shi ma wa kansa yanzu mun tashi daga karatu sai ka ce kai za ka rufe idonka haka da ka koma gida ni in na buɗe ido na sai in gagara tafiya gida Allah ce wanda ya buɗe ido makansa wanda ya makance wa kansa shiriya dai gata nan wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi Allah ce duk wanda yake tsarkaka yake tsarkake imaninsa yake tsarkake aqidarsa yake tsarkake tafarkinsa yake tsarkake halayensa yake gyaruwa ya zama nagartacce fa inna ma yatazakka li nafsi Allah ce wa kansa yake yiwa wa ila Allahil masir Allah ce makoma duka na ga Allah zuwa ga Allah makoma take duk wannan abun idan mun gama shi kuma da a koma wajen Allah eh in ka mutu garin ku da akai ka to Allah ya sa mu dace to jama'a sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu dora فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك